ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين ما يحكى مسبي هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Walaikun salam wa rahmatullah.
godiya cikakka kuma ta musamman ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi wanda cikin ikon shi da kadarawa shi maka sake samun damar halarta a wannan wuri mai tara albarka domin ci gaba da tafsirin muna da wani kuma a cikin wannan watan mai girma watan Ramadan kuma a yau muna hudu ga watan Ramadan hijira ta Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina tana shekara ta 1447 wanda kuma shi ne daidai da 21 ga watan biyu watan Fabrairu miladiya ta Annabi Isa alaihi salam tana shekara ta 2026 har yau muna a cikin bayani na tafsirin suratul Ma'idah a jiya mun kwana ƙarshen aya ta hudu a yau insha Allah za mu tashi farkon aya ta shidda mun kwana ƙarshen aya ta biyar ce ko Na'am. mm.
yau aya ta shidda za mu tashi insha Allah inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
mm, Bismillahir rahmanir rahim.
mm, يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق mm.
وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتهروا Mm.
وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء Mm.
أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا Mm.
فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه Mm.
ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج Mm.
ولكن يريد, ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم Mm.
وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون
idan mun mance ba farkon wannan sura Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mu kira ya ce ya ku wanda suka yi imani ko cika alƙawarin kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi kiran masu imani kusa kan su daidaita alaƙarsu tsakaninsu da junansu mutane ku cika alƙawarin da ke da ku tsakanin ku junanku amma muka ce alƙawarin da ke da ku tsakaninka da Allah shi ma yana shiga a ciki bayan alƙawarin da ke da ku tsakaninka da mutane bayan wannan sai muka ƙara zawa muka ga iri yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mu abubuwan da ya halatta mu dangance da abin da ya shahi abin da za mu ci na dabbobi wanda muke mu'amala da su yace uhillat lakum bahimatul an'am ko sannan sai ya togace wasu yace illa ma yutla alaikum sai dai abin da za a ba ku labari na haramci wanda ka iya fada ma wasu daga cikin wa'annan dabbobin na ni'ima da aka halatta sannan sai muka zo a jiya sai muka ga abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya haram yace hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairi llahi bih duka Allah subhanahu wata'ala ya zana mu dukkan abinda ya haramta mu dinnan sannan Allah subhanahu wata'ala ya gangaro ya sake zuwa wajen mu'amala ta auratayya tsakaninmu ya gaya mu cewa an halatta ma musulmi ya auri mace wata ke mai kamun kai daga cikin mumanai kamar yadda aka halatta mishi ya auri mace mai kamun kai daga cikin ahlul kitab sannan aka ƙara fayyace mu cewa abincin ahlul kitab ya halatta gare mu mu ma abincin su ya halatta gare mu kenan abincin su yankan su muka ce har Ibn Abbas ya fassara wa ta'amuhum dinnan ta'amuhum dinnan ana nihin yankan su kenan yankan su ya halatta har ƙarshen duniya har tashin kiyama yankan mu ma ya halatta gare su har ƙarshen duniya har tashin kiyama to a yau Allah subhanahu wataala sai ya sake kiran masu imani saboda ya musu bayani ko kuma ya musu tuni bisa kan wata ni'ima mai girma wanda yayi musu mun san da cewa suratul ma'ida tana daga cikin ƙarshe-ƙarshen surorin da suka sauka amma kuma kaga cikin take da umarni da yin alwala shin yin umarnin da yin alwala ƙarshen musulunci ne aka farlanta shi koko bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam ne ko kuma harkon musulunci ne kisan in ce aka farlanta shi yaushe ne aka farlanta tun yaushe annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin sallah ku ce mun tun yana makka amma ita kuma wannan sura yaushe ta sauka kaga madaniya ce kenan wannan kalubale ne ga duk wanda ya ce ba zai yin aiki da fasara alkur'ani ta annabi ba ba zai aiki da hadisi wannan surar da ta zo daga ƙarshe yaya aka yi ya kasance an samu aya ta alwallah a cikin ta kudi ba yadda Allah subhanahu wataala ya ce ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda suka yi imani idan kuntum ila salati idan kuka tashi zuwa sallah fasilu wajhakum to wanke fuskokin wa aydiyakum ila marafiq da hannuwanku zuwa gwiwoyin hannun wamsahu bi ru'usikum ku shawa ga kawunan ku wa arjulakum sannan kuma su kafan ku wanke su illa ka'abain zuwa idan sau wa in kuntum junuban in kun kasance cikin halin jaraba fa taharu to ku tsarkaka kenan ku yi wanka wa in kuntum marda in ka kun kasance a cikin halin rishin lafiya aw ala safarin ko kuma na cikin halin abin nan balaguro aw ja ahadun minkum min al-gha'iti ko dayan ku ya dawo daga bayan gida aw lamastumun nisaa ko kuma kuka yi mu'amala ta aure da mata falam tajidu ma'an sai ba ku samu ruwa ba fatayammamu sa'idan tayyiba to kun nuhaci bayan ƙasa ko doran ƙasa wanda yake mai kyau famsa hu wujuhikum kun shafa ga huskokinku wa aidikum da hannuwanku minhu daga wannan bugu da za ku da ƙasa ma yuridu Allah li yaj'ala alaykum min harajin Allah bai sanya sanya muku wani kunci walakin yuridu li yutahhirakum Allah abin da yake so shine tsarkake ku wani yutimma ni'matahu alaikum kuma da ya cika ni'imar shi akan ku da Allah kuma tashkurun dan ku gode ma Allah no
kaga nan ciki aya guda ce akwai magana alwala akwai magana wankan janaba akwai magana yadda za ka yi taimama duka layi nawa ne ba cikin qur'ani layi nawa ne duka duka in muka ce za mu fassare wannan aya muna yin wata guda muna fassara ta amma kuma Allah ya dunkule ta a cikin wannan saidar da ta wuce saidara biyar ba shi yasa Allah subhanahu wataala ya kai matuƙa wajen hikima shi yasa alqur'ani mai girma yake da wahala a kwaikwaye shi kinan kaga aya alwalla wadda take koya yadda ake yin alwalla kuma ta zo a ƙarshe-ƙarshen musulunci kusan rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam to ya za ka fasara ta kai yanzu mu da muka yarda da hadisi idan muka zo don fassara ta ya aka yi ta zo ƙarshen musulunci ta sauka sai mu ce a nan ibn ashura a cikin tafsirin shi wanda ake ce ma at-tahrir wa tanwir yace idan mun riga mun yarda da cewa ita suratul ma'ida tana daga cikin ƙarshe-ƙarshen surorin da suka sauka kuma ta sauka ne a lokacin hajjin bankwana yace ta zamna bi anna hadhihi al-aya nazalat huna tadhkiran bi ni'matin 'azima min ni'am at-tashri' kinan nan zamu tabbata cewa wannan aya ta saka ne dan ƙara yi mu musulmi tuni da wata ni'ima daga cikin ni'imomi masu girma na shar'a Allah wanda wannan ni'imar ta cancanci a ƙara tana ma musulmi ita saboda wasu wa'anda aka ba su littafi kahinmu ba su sami irin wannan ni'imar ba ya ce wahiyar minnatu a tayammu ita ce ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala yi ma bayan shi musulmi mabiya annan Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ni'ima ta yin taimama kirista bai taimama bai hudu bai taimama ka bugi ƙasa kawai ga hannuwanka guda biyu ka shayi huska ka shayi hannuwanka shi kenan ka take sallah babu wanda ke da wannan in ba mu musulmi mun gane ko kenan nan idan aka ɗauki wannan aya a matsayin tini take to za ta ba da ma'ana sosai za ta tabbatar mu da cewa e lalle ita alwala dama tun lokacin da aka shar'anta sallah an riga an shar'anta kenan nan Allah subhanahu wata'ala ya sake tuna wa mummune ne dan ya kidaya musu ni'imomin da ya musu a jiya cikin ayoyin da suka wuce mun ga ɗaya daga cikin ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya mumu cewa wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum abincin wanda aka wasu littafi yahudawa da kiristoci ya halatta gare ku yankansu ya halatta wallahi wannan ni'ima ce wadda take mai girma a wannan lokacin da muke ciki in aka ce dole sai yankan musulmi za ka ce wallahi kana da aiki kana da aiki sosai sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gangaro ya ce to kuma su ma matan su wanda suke kamammi ba mutanen banza daga cikin su ba masu kamun kai daga cikinsu sun halatta su ma kaga wannan ni'ima ce to wannan aya in ka kalla da kyau za ga nan abinda ake san akai gare shi cikin aya ba wankin huska bane na alwala ba mun san shi ba wanke hannuwa bane ba mun san shi ku kalli talanta hey aya ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq karshe menene ake san akai gare shi ana son a kawo ni ga taimama wa in kuntum marda in kun kasance kuna cikin halin shi laya ba ku iya taɓa ruwa aw ala safarin ko kuna cikin halin balaguro kuma ya kasance ruwa sun yanke muku aw ja ahadun minkum min al-gha'iti ko ɗayan ku ya hito daga bayan gida aw lamastumun nisaa ko kuma kun yi mu'amala aure da matan ku kenan kuna da janaba ko kenan nan kaga an gaya maka hadasi wanda ke karami kuma an gaya maka babba duka ita taimama tana maganin su falam tajidu ma an kuka nemi ruwa ba ku samu ba aka ce fatayammamu sa'idan tayyiba to ku tafi taimama kaga nan ni'ima ce mai girma ko ba ni'ima ce mai girma ba ni'ima ce mai girma shi yasa Allah subhanahu wataala ya sake yin tini da ita kuma ya koya mu kuma ya sake tuna mu yadda ake yin ta saboda ita taimama an farlanta ta ne ko kuma an shar'anta ta ne tun shekara ta biyar lokacin yakin ghazatu bani mustalik a wannan lokacin ne aka shar'anta ta ita kuma wannan ayar lokacin da ta sauka an kai kusan shekara ta goma da hijira kenan tsakanin shar'anta taimama da shar'anta da sabkar da wannan ayar shekara biyar kenan in ba wanda ya rada hadisi babu wanda zai iya karanta maka wannan babu shi babu wanda zai sanin tsakanin shekara kaza da shekara kaza wannan aya an saukar da ita shekara ta goma waccan kuma ta taimama an saukar da ita shekara ta biyar shar'an ta taimama da aka daga ƙarshe abin da ke nuna maka cewa tuni ne Allah subhanahu wa ta'ala ke mu sai ce ma yuridu Allah ya ja'ala lakum min harajin Allah bai nihin ya sa muku wani kunci a cikin tahiyarku ta addininku in ka kalli addinin musulunci duk lokacin da aka kawo wata shari'a sai an kalli halin mai karamin ƙarfi mai larura ta ba cikin rukunan musulunci rukunan musulunci guda nawa ne ba guda biyar ne ba kalmar shahada kowa na iya ta bayan da za ka kace a kai talaka ne gaskiya ba kai kalmar shahada zai yi ba kasan dai ba ta hawa dinan ko? to sallawa kowa na iya da talaka da mai kuɗi ba da zai ka ce a mu wallahi mun shagaltu wajen neman abincin iyali sauraka ba za mu yin sallah ba ko kuma an yi wa'azi jikinka ya mutu wallahi ka ma kasa ma yin salloli yau duka kaga babu wata hujja nan wani in ba ka da lahiya ba ka iya ta daga tsaye a ce aka kai daga zaune ko in ba ka yi daga zamani aka ce ka yi ta daga jijirce in ba ka yi ka yi daga kwance ma kai ƙarshe aka ce fattakullaha masabata ku ji tsoron Allah gwargwadon iko idan ka ga sallah da mai kuɗi da talaka yana yin ta ko to sai mu zo azumi da mai kuɗi da talaka yana yin azumi haka nan ne rukuni nawa kenan uku ko to zakawa sai mai kuɗi za ka iya samun akwai talakar da ya rayu shekara tamanin bai taɓa ba da zakka musuluncin shayi ko bai ba to kaga saukin musulunci inda an ce sai kowa ya nemo kuɗin da zai iya ba da zakka da wani sai dai ya kahirci wala wani kahirta zai haji mutum nawa nake samun dama ya ta haji amma an ce ka kahurta in baka ta yi ba ka taba jin wani malami ya ce a duk wanda bai taba zuwa haji ba kafiri ne saboda rukunan musulunci guda biyar din nan shi uku ne yake bai taba cika na hudun nan ba mahi yawan mu rukuni uku ne muke cikawa amma har yaro ɗan ƙarami aka ce mashi rukunan musulunci sai ya ce guda biyar ne ya zana maka su ya aka yi kai baka yi na hudu da na biyar ba to kaga sauƙin musulunci banda wannan ka diba ayar da muka karanta jiya aka ce an haramta kaza an haramta kaza an haramta kaza har muka zo muke ambata cewa shi kaza da aka haramta shi saboda kaza ne shi kaza da aka haramta shi saboda hikima kaza shi kaza da aka haramta shi saboda hikima kaza amma ƙarshe Allah ya san wanda ke cikin halin larura ya kalle shi tun daga sama ta bakwai ya ce in kuna cikin halin larura kamar tsoron rairar wani wala'adin fala'is ma'adar illa matsorirtun ilai sai abin da kuka hada cikin halin larura gidan kaga larura wajen allah akwai ta ‘yan adam ne za su tsora ce maka babu larura a ce maka in aka rihe wannan kowa an rihe ta shi ke nan shi yasa da ran muga hannu wasu ‘yan adam suke da tuni muna barzaku kai ka sani ka san akwai mutanen da da a ce ranka ga hannunsa yake da tana an gama da kai shi yasa ba mai jin tausanka kamar Allah Allah gatan ba zamanin Allah Musa alaihi salam akwai wata mace da ɗanta ya rasu ɗan mugun yaro ta yi ta yi da yaron da ya shirya ke shirya ƙarshe zo ya mutu yanzu sai take kuka bakin kabarin shi ruwa ta nuna cewa sai annabi Musa alaihi salam yake ce mata kukan menene kike tace wallahi ina tausayin dubara wannan yaron gaban Allah subhanahu wataala bai da ƙarfi bai da dubara gaban Allah bai iya amsa tambayoyin da za a mishi annabi Musa sai ya ce mata kina jin tausayin yaron ne ta ce Allah tausayin shi nake shi yasa nake kuka nan da kake gani yace to Allah da ya hishi ya hiki tausayin shi amma kaka ta ango ka durga ma yan ango ku haka akwai wani wa'azin da sai in ta kama ne ake yin shi shi anan ya riga ya gamu da Allah amma yan uwa ne ga ango ku kaga ga musa ka sai ce a to Allah na cikin tausayin mu shi ke da bari mu ci gaba bitai akwai abin da sai in an zo bayan mutuwa ake gan shi bayan ran mutum ake gan wata magana dama lokacin mutuwa lokacin jana'iza bagiri ne na gayan alheri da fatan alheri shi wanda zai mutu ana son ya kyautata su da Allah kuma wanda kuke nan kuna ce Allah ya kanshi kuna tuna wasu ni'imomi na Allah da tausayi na Allah don ku sanya yama shi wanda kuke mata aziya don fata kuma neman rahama gare shi ba ko ina ne ake ganin irin wannan to Allah kaɗai ke jin tausayinka cikakken tausayi to shi yasa ce nan bai san ya sanya mu wata wahala azumi aka ce in ba ka iyawa ka aishi haka ne ko kana ma da halin lahiyar taka an wara da kai kashin ka kasa ba ka iya aka shar'anta maka ka aji aka kakkasa ma mutanen waɗanda suke iya azumi akwai wanda sai ya ranka akwai wanda ranka ba ta yiwuwa gare shi irin tsoho wanda ya kai shekara 80-85 wanda bai iya ya za a yi da shi wanda rishin lahiyar shi rishin lahiyar ce wanda ba ta rabuwa da shi ya za a yi da shi duka akwai sauki to saboda haka wannan aya a cikinta Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci rukunan alwallah malamai suka ce da Allah subhanahu wa ta'ala ce idan kuntum ila sala idan kuka tashi zuwa sallah wannan idan kuka tashi zuwa sallah hujja ce wadda take nuna maka cewa niyya wajiba ce niyya wajen alwala farilla ce mun gane ko wasu suka ce idan kuntum ila sallah me ake nihi idan kuka tashi daga kwana kuka tai zuwa sallah wasu suka ce a'a ana nihin duk lokacin da ka tashi zuwa sallah wannan aya ta tabbatar da cewa sai ka sake alwala ko kana da alwala tunda ce aka yi idan kuntum ila sala kenan kowace sallah ma idan ka tashi zaka yi ta farilla to ko kana da alwala sai ka jaddada ta wasu suka ce a'a wannan kira da Allah subhanahu wataala ya ce idan muka tashi zuwa sallah umarni ne Allah subhanahu wataala ya yi ma annabin shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sauran mamumunai umarni irin na jarrabawa na su ɗora sake yin alwala duk lokacin da za su taya sisa sannan daga baya kuma aka sauƙaƙa ma annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da musulmi akan haka amma jamhurin malamai mahiyar malamai sun tafi wajen tafsirin wannan aya akan cewa idza kuntum muhdithin in kun tashi kuna masu hadasi sai in kuna masu hadasi to a wannan lokacin ne yin alwala zama wajibi akan to ala ayi ta halin ne an so mutum ya dora sabanta alwala duk lokacin da zai riga ya sai an so haka annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da Anas bin Malik ya rawaito ya kasance yana yin alwala a inda zai yin kowace sallah idan lokacin da zai yin kowace sallah yana sabunta Allah sai aka tambaye Anas bin Malik aka ce kuma haka nan kuke yi sai ce a'a mu ɗayan mu alwala guda tana isasshe ya sallah azhar ya da asar da ita matukar bai hadasi ba kidan kaga kasancewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sabanta alwala ga kowace sallah ba wajibi bane ba kenan sunna ce mun gane ko rana bude makka yakin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo a garin makka ya ci makka da yaki a ran nan a ran nan aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi salloli baki ɗaya da alwala guda mun gane ko kuma shafa ne yayi akan hufi haka al-usaymin yake cewa sabunta alwala sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya yi sallah da alwallashi misali ke sallah a zama lokacin la'asar ya zo kuma kana da alwallaka to suna ne ka saki mun gane ko? amma sai ce yaushe ne yake zama suna ka saki ɗin ya ce in haka riga ka yi wata sallah ta farilla da ita mun gane ko? yanzu ka yi sallah a zamar sai ka taiban ɗaki sai ka dawo yanzu ai sai ka sake alwala ko to sai ka yi alwalanka to yanzu ana nan sai la'asar ta yi to nan sai ka sake a'a ba sai ka sake ba saboda baka yi sallar farilla da ita ba kun gane ko amma ka yi sallar azawar da da, da alwala kuma sai baka yi hadasi baka yi kwana ba baka taiban daki ba alwalanka ba ta warware ba kenan kuma sai la'asar ta zo to nan sunna ne ka tai ka sake yan alwala saboda ka riga ka wata sallar farilla ne shi ne abin da suke nina fafsilu wujuhakum ku wanke huskokinku huska tsawonta daga matsirar gashinka har zuwa karkashin gemunka nan karkashin haba shine tsawonta fadinta kuma daga kunne zuwa kunne hanci da baki suna shiga cikin huska mun gane ko to in mutum yana da gemu mai tsawo wasu malamai suka ce to gemun nashi iya karshen tsawon shi duka yana shiga cikin huskar shi an gane wasu ka ce a in ya shahi geman nashi kawai ya isa haka Allah subhanahu wa ta'ala ce wa aidikum ila almarafiq da hannunku zuwa marafiqai marafiqai sune goyon hannu to nan da aka ce goyon hannu zuwa goyon hannu in ka kai bakin bakin gwiwa hannu ka tsaya yayi kaga nan ana bukata fasara ko a bukata ina bukata ila zuwa aka ce yanzu in nace maka na taho zuwa ‘yan kasuwa tsohuwa, ina zane tsaya kenan. Tambaya ta za ka kace daga yana an ce maka daga sha bakwai. To zuwa ‘yan kasuwa tsohuwa ina zane tsayawa, harkonta daga nasarar minan layi, ko ku ƙarshen wancan rankuwan ɗin inda ke da ‘yan nama. Gaya mun tsakaninka da Allah ina zane tsaya. To ina mai cewa ƙur'ani kaɗai ya ishe shi. kagaran dole sai an ga yaya annabi ya dore fassara wannan aya a aikace shi ne ake kwatanta mutane kaga ana bukata annabi da ya zo wajen yayayi kun gane ko ba gane ba to yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo ya ya dore yi yanzu sai mu taimaka kwankwalo wani hadisi wanda darukutni ya rawaito shi hadisi ne na Usman bin Affan yake cewa a cikin sifa alwallashi da yazo wajen yin alwalla fa ghasala kaffaihi ila almirfaqaini sai wanke wanke tafukan shi har zuwa marafikai sun yi wannan hatta massa atraf aladudaini har sai da ya fara tabo farkon damtsan shi kenan gwiwa tana ciki ko ba ta ciki tana ciki kenan kuma ƙarshe da yazo ya kare sai ce haka naga annabi sallallahu alaihi wasallam yana alwala dukkan hadisan da aka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam alwala cikin su an nuna cewa marafikai suna shiga ciki wannan zuwa ana nayin hatta da su suna shiga ciki Allah ya ce wa musahu bi ru'usikum kuma ku shafa ga kawunan shafan nan ya za ka yanta in na haka kawai ya isa haka ne to yaya za a yanta kaga nan ma dole sai an koma wanda aka sauka ma Qur'ani ya dore shi kenan in ka katse ige da kirko tsakaninka da shi kace baka yarda da cewa daga wani daga wani daga wani daga wani to in sai baga ya zaka yi muka fasara mu ita yanzu shawar ne haka ya isa to yaya dore yi sahabban da suka rawaito hadisi cewa suka yi bada abi muqaddami ra'si ya fara daga magabacin kanshi nan inda gashi ke hitawa hatta balagha bihima ila dhahaba bihima ila qafahu a sai da ya kawo nan ƙiyarci da su kenan duka baki ɗaya ne ake shahewa saboda bi in aka ce bi tana da ma'anar tabi'id wani sashi wani sashi na abu kenan in kuka shahi wani sashi na kanku ya ma isa to amma annabi sallallahu alaihi yaya ne fasara bi din a aikace to aikata cewa aka yana hara tun daga harkon kai har ƙarshe da hannuwan shi guda biyu kenan kaga sai ya shahin shi duka baki Allah subhanahu wa ta'ala ce wa arjulakum ila al-ka'bayn haka kuma wanke kahuwan ku har zuwa idanun sa nan ita wannan ayar akwai kira'a guda biyu sakanta akwai aya da tace wa arjulikum saboda an ce wa musahu bi ru'usikum wannan ba'u din mai jarra to da an cewa kina arjuli kuma zai kasancewa kenan ita arjuli kuma atafi ne akan ru'usikum kenan sai kasance yana da wasali kasa to in kina da wasali kasa kenan ana nihin kenan wamsahu bi ru'usikum wamsahu bi arjulikum kenan ku shahi kawunan ku sannan kuma ku shahi kahon to shi yasa kaga yan shi'a suna shafa kahon su ba su wanke kahon amma wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum munan cikin qur'anin wa arjulakum ke da kuke nan qira'at da muke aiki da ta arwaya ta hafs ita ce wa arjulakum mai fataha kina arjulakum din nan yana komawa ne can farko fafsilu wujuhakum wa aydiyakum kenan wagsilu arjulakum kenan kenan an hada shi ne da mi da wankewa shi yasa ya kasance yana da wasali sama alahayi halin annabi sallallahu alaihi wasallam abinda aka samu gare shi shine cewa yana wanke kawo hadisai barkatai suna nan masu yawa akwai wailul lil aqabi minan nar hadisin da wani sahabi yake cewa hadisin muttafaqun alaihi yake cewa mun tafi mana cikin tahiya mutane suna gaugawa a tai wajen sallah suna wanke kahuwa wasu suka bar lum'a ga kahuwansu digadigan su basu wanku ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a ce musu wailul lil aqab minan nar wannan azaba ya hada ma wasu digadagai wanda ba ba a wanke su ba minan nar na daga wuta idan kaga wannan yana nuna cewa wankewa ake ko shafa ake kaga wanke ake haka kuma hadisi ya tabbata daga Khalid bin Ma'dan daga ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum yana sallah amma a bayan kawashi hukun bayan tafan kawashi akwai lum'a wadda lum'an nan bata wuce girman dirhami ba lam yusbi halma ruwa ba su taba wannan wurin ba fa amarahu an yu'ida al-wudu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam umarci wannan mutumin sai ya saki alwala kidan kaga inda shafa ake ya mushi magana bai mushi magana Imam Ibn Hajar al-Asqalani yake cewa hadisai labarai kuma sun yi tawaturi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sifa al-wallashi cewa maza Allah yana wanke kahuwa ne. To, amma me yasa ita waccan ruwaya kuma ta inganta ta kawo magana cewa wa arjulikum ta yi kama da shawa. Yana ta haɗa ta da shawa da kisan ce. Kuma ita ma ta inganta ruwaya. To, ya za ka ka haɗa waccan wadda take nuna wankewa da wannan wadda take nuna shawa. Shi da sai malamai suka ce abin da yasa aka gai hakan. kamar ibn taymiya yace abin da yasa aka ce wa arjulikum kenan za ta iya hawa aka yi akabinta da ita da wamsaku saboda kalmar almashu tana ɗaukan ma'anan wanki sama-sama wanki sama-sama laraba suna ce mishi almasu kenan bai da bambanci da shafa kun gane ko? kenan wanki sama-sama yana ɗauka wannan ma'ana to shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa arjulikum don ya nuna su kawa wankin da za a masa sama-sama ne saboda me yasa aka ce sama-sama saboda ba a san almabazzaranci na ruwa lokacin da kake yin alwala kuma in aka zo yin alwala a ganin ka ina ne aka haɓa na ruwa yanzu ɗauki cewa kana yin alwala da famfo in ka gama sauran duka alwala da zaka yi su kawaya kake musu gaban ba kake dungura su duka baki ɗaya ka taɓa nan to shine sai ya ce to wannan wa arjuli kuma tana nuna cewa wankin da za a musu sama-sama ne ka a yi ɓannan ruwa a yi almabazaranci shi ne za a iya fassara wa arjulikum tun da dai an samu annabi sallallahu yana wanki abin sha ilal ka'bayn ilal ka'bayn nan ila zuwa take ni ko to tana nihin ma'al ka'bayn tare da idanun sau guda biyu Allah ya ce wa in kuntum junuban fatahharu in kun kasance a cikin halin janaba to ku yi tsarki tsarkin nan shine yin wanka da janaba wa in kuntum marda in ku kun kasance a cikin halin rashin lahiya wanda wannan rashin lahiya ba ta babu dama ku zo ku yi amfani da ruwa aw ala safarin ko kuma ku kasance a cikin halin balagu aw jaa ahadun minkum min al-gha'id ko kuma ɗayan ku yazo daga bayan gida mun gane ko aw lamastumin nisaa ko kuma kuka yi mu'amala ta aure da mata falam tajidu ma'an sai kuka nemi ruwa ba ku samu ba fatayamma musa idan tayyiba to ku nemi bayan ƙasa wanda yake tsarkaki kun gane ko famsahu bi wujuhikum saboda haka sai ku shahi fuskokin ku wa aidikum da hannuwanku minhu daga gare shi Allah subhanahu wata'ala ya cike ayat da cewa ma yuridu Allahu li ta'alaykum min haraj Allah bai san ya sa muku wani kunci ko wata wahala a cikin aikin addinin ku kenan dukkan wannan yalwatawa ce da rahama da Allah subhanahu wata'ala yake yi mun gane ko walakin yuridu li yutahhirakum Allah yana son ya tsarkake ku ne tsarkakewa ta hili da tsarkakewa ta zuci wa yutimma ni'matahu alaikum kuma dan ya cika ni'imar shi a gare ku la'allakum tashkurun dan ku gode ma Allah sai Allah ce ni واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله أحلم بذات الصدور kaga can ja maka tili ne Allah subhanahu wataala yake yi ko wa'annan da taimama da ita alwallar ba dan Allah bai farlanta mu ita bane ba tun harkon musulunci ya ambace ta nan to abinda ke tabbatar maka abinda muka faɗi can gurin shine ke daidai kaga sai Allah ya ce wa zkuru kuma ku tuna ni'imar Allah akan ku wa mithaqahu da alƙawarin nashi mai ƙarfi alladhi wasa'akum bihi wanda ya dauke shi daga gare ku in qultum lokacin da kuka ce sami'na mun ji wa ata'na ko mun yi biyayya wattaqullaha kun ku tsora Allah inna Allaha alimun bi zati sudur Allah masani ne game da abin da ke cikin kirza malamai suka ce waskuru me ake ni da waskuru nan ana ne uskuruha bi qulubikum ku tuna wa'annan ni'imomin da zuciya da me dama ake yin tuni da zuciya idan kuka tuna wa'annan ni'imomi da zuciya ku sai ku ambace ta kuma da bakin ku mun gane ko in kuka ambace ta da bakin ku to sai ku gode ma Allah ita godiya ga Allah subhanahu wataala tana ƙara soyayya tsakaninka da Allah subhanahu godiya da za ka yi ma Allah subhanahu wa ta'ala tana sa Allah ya soka tana sa Allah ya ƙara maka ni'imar nan Allah subhanahu wa ta'ala ce wa mithaqahu da alƙawalin nashi bai ƙarhi alladhi watha'ukum bihi wani alƙawali ne wanda yake mai ƙarhi wasu suka ce nan wani ana nihin mubaya'ar da sahabbai suka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam mun gane ko lokacin da suka musulunta suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam mun maka mubaya akan za mu ji ko mu da fi man shatina a cikin halin jin daɗin wa makarahina da kuma cikin halin kunci da muke ciki a kowane hali sai maka biyayya wannan alƙawarin ne Allah subhanahu wataala yake tuna musu wasu suka ce a nan ana nihin yahudawa yahudawa alƙawarin da suka ɗauka tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wasallam wajen biye shi da kuma miƙa wuya a gare shi sun ɗauki wannan alƙawarin amma kuma ba su cika shi mun gane ko ko suka ce a'a wannan alƙawarin mai ƙarfi ana ne alƙawarin da duk ɗan adam ya ɗauka tsakanin shi da Allah mun gane ko wanda yana nan cikin ƙarshe-ƙarshen suratul a'raf wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa alastu bi rabbikum shin ba ni ne ubangijin ku ba qalu bala shahidna duka muka ce eh mun shaida to kaga wannan alƙawari ne wanda yake mai ƙarfi wattaqullah Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ku ji tsoron Allah mun fassara ko menene tsoron Allah a can baya wattaqullah alqur'ani cike yake da wattaqullah dan kan mutum ya zo ya ce maka wattaqullah kai tsoron Allah ka ce to kana nufin ba da tsoron Allah ne a a tuni ne ba wa Allah annabi ma sallallahu alaihi wasallam ana ce mishi ittaqillah ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah wa la tuti'il kafirin wal munafiqin di ba yanzu in wani kace mishi haka nan sai ta ganin ta haka amma ka rina mishi wani bi aka ce tsoron Allah kuma ka ce kan yi makahiran biyayya da munafikai to ni munafiki ne a wa'azi ne fadhakkir inna fa'atil dhikra ana tunatarwa ne inda take amfani to haka malami ana yi mishi wa'azi wanda ba malami ana mishi wa'azi tunda kaga har annabi sallallahu alaihi wasallam ana mishi wa'azi kuma karshe annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma alqur'ani mai girma ya tabbatar da cewa wa'anda suke yi mashunansu wasiya da jin tsoron Allah wa'anda suke yi mashunansu wasiya da haƙuri ba su cikin masu asarar duniya wala asir innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr kaga kenan wannan tunin da aka yi maka ba tuni bane na reni ba tuni ne wanda ka ƙara tuna Allah ka tsoraci Allah Allah ya ƙara mu tsoron shi inna Allah alimu bi zati sudur lalle Allah shine masana abin da ke da cikin kiransa wannan aya tana da matukar ta da haka game da Allah so da mutum zai iya ce maka shi ya rike alƙawari tsakanin shi da Allah wallahi ba da niyyar cin amana kawani ina rike da alƙawarin da muka yi in gaskiya yake baka ga iya gane in ƙarya yake baka iya gane to shi sa Allah ya rihi ayar da cewa to ku yi tsoron Allah inna Allah alimu bi zati sudur lalle Allah masani ne game da abin da ke da a cikin kiransa babu wani mai ilimin abin da ke da cikin kirjin kan Allah duk irin da za a kai matuƙa wajen ilimi ba za a iya hasko abin da ke cikin zuciyar mutum ba saboda ɗan adam da kake ganin shi shu'umi wallahi za ka ba shi abin da zai sa shi ya horin ciki yau ya dariya gobe ka sake mashi irin wannan abin kuma ya fashe kuka shi sa dan adam babu regil mai tafiya da shi a ce ga regil din shi wagga doka ita ce dan adam yake taya masa kanta dan adam halitta ce muaqqada wadda take da sassarƙaƙiya a cikin ta akwai sarƙaƙiya a cikin al'amarin dan adam jiya jiya nan zaka mishi abu ya hoshe da dariya har ya kai gida na dariya yau ka sake mishi irin wannan ka bashi haushi kuma sai dan adam sai dan adam jiya zaka mishi kyauta yana murna gobe zaka sake mishi irin wannan kyautar ya dora ganin tayi kada shi din za a mishi kaza shi za a ba kaza to kaga sai dan adam to saboda ka Allah shi da ya san dan adam shi ke sanin abin da ke da cikin zikatan mutane Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qawmin 'ala alla ta'dilu اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وانا آية الله سبحانه وتعالى لنبتر وانيكي مماس إيماني نقوى نزامن tsari ne na rayuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya gindaya mu wanda in dai har muka bi shi to za mu jin daɗin rayuwa ya ce ya kuwa da suka imani kunu qawwamina lillahi ku kasance masu tsayuwa da gaskiya don Allah shuhada bil qist masu yin shaida da adalci wala yajrimannakum shan'anu qawmin kiyayya ku daga da wasu mutane kan tajabu ala Allah ta'adilu akan ku ki musu biyayya dan kuna kiyayya da wani kar ta sa ku ki mishi adalci i'dilu i'dilu bi adalci huwa aqrabu lit taqwa shine mahi kusa da nuna jin tsoron Allah wattaqullaha kuma ku ji tsoron Allah inna Allah khabir bima ta'malun lalle Allah bai bada labari ne daga da abin da kuke aikatawa irin wannan abubuwan sun sha faruwa zamanin sahabbai wannan gaskiyar da mutum zai kau da kai daga cewa akwai rishin jituwa tsakanina da wani in riƙe gaskiya in ce ya yi gaskiya shi ya yi daidai da in ba shi rishin gaskiya to ya sadiya daga cikin mutane sun shiga cikin musulunci an taɓa samun wani alƙali shuraihul qadi ne ina kyautar zato wani mutum ya zo da riga ta silke ta Ali bin Abi Talib mutumin kuma ba musulmi bane ba ahlul kitab Ali bin Abi Talib ya kawo ƙara wajen alƙali musulmi akan cewa wannan rigar tashi ce kuma kowa san tashi ce aka kira wancan ahlul kitabin yazo kamata ya kai tsaye ya za a ce Ali ya yi ƙarya kasan dai ba riga ko saboda riga ƙarshen al'amari aka yanke hukunci aka bar mashi wancan mutum wannan harbi kitab ɗin da ya ga an yanke hukunci an miƙa mashi kotun musulunci ta yanke hukunci an amshi abu ga mai daraja wanda gidansa addinin musulunci ma ya sauka aka miƙa mashi saboda bai kawo hujja ba ƙarshe sai ce wani irin addini ne wanda zai ɗauka gaskiya ya miƙa min ni ba kowa ba ya amshe ta daga shugaba daga cikin shugabanninsu saboda kai na musulunta ba to shine abin da wannan aya take nuna mu duk yayyaka da mutum kamar adalci yanzu in kana kallon rikici tsakanin mutane a cikin facebook ko a cikin whatsapp in ana rikici za ka jin wani yana ba da irin ruwa shi ko to akwai adalci a ciki kana gane akwai adalci a ciki in babu adalci kuma kana gane akwai babu adalci a ciki wanda ke adalci a cikin magana shi ana ganewa saboda akwai wasu abubuwa waɗanda zai gai waɗanda kai da kanka ka san akwai adalci cikin magana shi dan adam duk inda yake alƙalin kan shi ne afwan lauyan kan shi ne yake sanci shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ali bin abi talib kaka kuskura kai hukunci tsakanin mutane guda biyu face sai ka ci kowanne daga cikin su in kana saran mutum yazo ya kawo maka ƙara ka saware shi shi shi kadai ka yanke hukunci ba tare da ka yi wancan ba sai ka yi komai a wata rana shi ne abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake saboda kowa ya iya ba kanshi gaskiya kowa ya iya ba kanshi gaskiya ka tsaya ka saurara da kyau ka ji abin da zai gaya maka sai ka kira shi wancan ka ce to shi ya gaya maka version ɗin shi wallah sai ka ji guda ya gabas guda ya yamma sai gano wancan ko kaɗan bai da gaskiya kuma ƙarshe lokacin da shi wancan ke baka labari hada kuka yake ashe kukan ƙarya ne kadi ba ka to saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala anan sai ya ce wala yajrimannakum shan'anu qawmin ala alla ta'dilu kiyayya ku daga wasu mutane ga wasu mutane da kuke yi katta hana ku yin adalci i'dilu wi adalci huwa aqrabu lit taqwa shine mafi kusa da jin tsoron Allah i'dilu Allah ya umarci wani da adalci kenan ko a aya kana lokaci ko da 21 ne ni nan da da 17 take nuna mu a kenan wannan ba ta da yar to wattaqullaha Allah subhanahu wa ta'ala ce ku ji tsoron Allah inna Allah alimun bi zati sudur lalle Allah masani ne game da abin da ke da cikin kirinsa nan ya kamata mu sake ko mu ta tarbo eh da sabar tamboyi ba tamboyi ba ba tambaya ko guda to abin ya kare ai illa ya kanan za mu iya dan kara adalci kala nawa ne adalci yana da sifofi daban-daban na ɗai akwai adalci na shugaba ko shugaban ƙasa ko shugaban jiha ko shugaba na anguwa ko shugaba na gida akwai adalci wanda yake wajibi ne a aikata shi na biyu akwai adalci wajen yin hukunci tsakanin mutane wannan kuma aikin juji ne da aikin alƙali wa idan hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl ko akwai adalci tsakaninka da matarka guda irin mutanen na masu mata guda to tsakaninka da ita akwai adalci za ka a gane ko? akwai adalci tsakaninka da matanka su ma akwai irin nau'in adalci da za ka musu an gane ko? to sai mu zo wajen adalci tsakanin 'ya'ya da ɗan amarya da ɗan uwar gida ya kamata ka yi adalci tsakaninsu saboda an taɓa samun wani mutum ya yi ma ɗan ɗaya daga cikin matar shi kyauta matar da yake mace ce mai tsoron Allah sai ta ce a'a ba za ta karɓa wannan kyautar da aka yi maɗanta ba sai in an sa annabi ya yi shaida a kan wannan kyautar aka ta wajen annabi sallallahu alaihi wasallam maza Allah tambayar da ya fara mushi ya ce ka ba duka ‘ya'yanka irin wannan kyautar da ka yi ma wannan ya ce a'a annabi ce tuba da shaida a kan wannan matar ta ce tuba ka gani ba ba macen zamani ba ce ba in ta zamani ce daga ɓoye za a mata kawai shi ke ta ma zo ta ɗora nuna cikin habaici akwai adalci cikin magana ana son mutum cikin magana ka ɗora yin adalci daga cikin adalci cikin magana akwai barin yin gama gari a cikin magana ka ce kai duk garin gawa mutumin kirki kaga abin ya yi girma yi ko kuma na fahimci 'yan zama wa'azin nan baki ɗai duba ku tsoron Allah. Kaka, ina amfani irin gamewa irin wani. Da na fusala sanar yana cewa man kala halakar nasu, duk mutumin da ya ce, mutane sun halaka halaka ku ne dukansu, ya ce fahuwa a halakuhum shi ya hisa halaka. Ba a game bayan Allah duka a musu hukunci guda. Duk yadda aka yi sai an samu wani daga cikin wa'annan mutanen mutumin kirki ne. kadiba irin yadda fir'auna ya kasance ga annabi Musa amma cikin famun fir'auna sai da aka samu mai imani har guda biyu wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna haka Allah Allah bai ga sunan shi shi sa malamai suke cewa ba dole bane ba sai an ambaci sunanka in kai wani abu da yake na kware ba ba a bukata a sunanka in Allah ya san kowa ne ne shi Allah ya san kowa ne ne kuma har yanzu bai gaya kowa ne ne amma wa qala rajulun wani mutum mu'minun mai imani min ali fir'auna kuma cikin ali fir'auna yake ba cikin ali Musa yake ba ko mata fir'auna sai da ta kasance mai imani idan kaga yanzu idan ka zo ka ce dukkan dangin fir'auna kaza ne kaga kasawa annan guda biyu to shi yasa ba a sangame ba kina ana son makadalci a cikin magana duk abin da za ka yi ka yi magana kenan kakka gai komi in ba gaskiya ba kuma kakka yi shaida akan ƙarya ana son adalci wajen au duk abin da za ka auna ma wani to ka yi adalci bisa kama so duk lokacin da aka ce za a sake au hankali ka kwance ki amma in ka san kaya tsambare in aka zo aka sake au dalilin wannan abin ka ci tale ƙarshe kenan ba a ƙara baka wani abu Haka so da ake samun matsala tsakanin 'yan furoje da 'yan abu na gujiya ko na aya ko na wani abu. Ka zo ka yi tsambare, tiya 20 kacce ka sanya, ƙarshe tiya 18 ce. Yanzu aka zo aka auna aka gaba haka nan bane, ya za ka ji. Ka gaba ba daɗi ko? Daga ran nan a nemo ka, ba a nemo ka. To adalci ke sa ka ga an jima ana yi da mutum. a daɗe ana yi yawwa na bakwai shine adalci tsakaninka da wa'anda ba musulmi ba har wa'anda ba musulmi suna da bukatar ka yi musu adalci ka yi musu adalci a cikin magana ka musu adalci wajen nuna irin halayya da suka nuna ta kwarai ta musulmin kirki da suka diba na jashi sarkin habasha lokacin da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam bai san ma an aiko shi ba kirista ne shi tsakanin shi da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai nisa sosai amma da annabi ya tsaya ya diba ina zai tura sahabban shi su yi gudun hijira an kuntata musu ya diba ya diba ya diba kawai sai ce kwata ya habasha akwai wani sarki la yuzlamu indahu ahad ba a zalunta kowa a wajen shi mai adalci annabin musulunci ya masarkin kiristoci shaida kuma yana akan halin kiristancin shi yaya kai kana ai haka ne yanzu kai yanzu wa'azi ma aka sami ka kana yaban wani kirista ciki ka shiga za ka yi ta ganin mutane na ta maka raddi ka ga irin wannan da ka ga mutum zuciya shi tana karkata wajen kaza ai kaza ne ba dukkansu ba ne ba suke da mugunya zuciya akwai na kwarai a ciki akwai na kwarai babu yadda za a ce duka an gamu an zama ba na kwarai ba ina jin malamai su da yawa suna yin magana bisa kan ministan nan ta abin da ya shahi ilimi elizabeth ana cewa don me za a ɗauka harkar ilimi a miƙa ta ga kirista ina jin malamai hamma ya suna ganin wannan magana ina ganin kuskuren su bisa kan wannan abu ni a fahimta wannan baiwa Allah aikin da ta yi ma musulmi a wannan matsayin da ta samu musulmin da muka samu a cikin wannan wurin ba su yi wannan aikin wannan shine adalcin zance kaga yanzu azumin ganin watan Ramadan kwanjan su na kiristoci na fad wanda muke yi na wajen kwana goma can cikin watan Maris shi ta jawo mu ta maido shi shine kwanakan goma na ƙarshe na watan Ramadan waga karo na biki na ana yin haka tun da aka tsira Nijar ba a tsayin wannan abin sai yanzu. Da Allah wannan ya yi ko bai ba. To me yasa ba mu gani haka? Me yasa? To shine adalci na magana wala yajrimannakum shan'anu qawmin ala Allah ta'ala. Kiyayya ku da wasu mutane saboda ba addinin ku guda ba kar ta hana ku yi musu adalci. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Duk tsawon lokacin da aka ɗauka yaran mu ba su zuwa makaranta. saboda karatu ake sahi da marici lakwal ta primar duk yaron da ya rasa karatun makaranta na primar lokacin da yake shekarun primar bai samun karatu mai inganci amma yan primar din nan ta maido su karhe na rana za su ɗora tashi yanzu duk inda yaro yake makarantun mu na qur'ani dukkan su suna cika da marici haka ne ko ba haka nan ba to me yasa baka taba yin wani musulmi ya ga wannan magana ba dan ni dan ni muke mancewa da irin wannan abu don kayabe ta bayan ranar cewa kai ma ka koma kirista a tana bisa kan addinin ta kai ma kana bisa kan addinin ka mai amma ka gai cewa wani mai adalci ne bai hidda ka daga cikin musulunci in yana hidda da ya hidda annabin daga cikin musulunci da ya kalli sarki kirsa bakin mutum kuma ya ce wannan mutumin ba azalinta mutane a wajen shi mai adalci ne kuma ya aika sahaban nashi ko abin da ya gai kuma ya tabbata duka wannan yana nuna cewa irin da musulunci ke mu'amala da kowa da kowa kina a matsayin mu na musulmi wa'annan abubuwan ya kamata a ce mun gaye su kuma mun yi murna bisa kan abin da aka aikata kuma duk wani musulmin da ma zai baiwa baya yayi kokari ya gina bisa kan wannan abu in ba kuma ce ba 2017 na taɓa muku wannan magana nake ce muku ya kamata a ce kwanakai guda goma na ƙarshe na watan Ramadan ya kasance an sa su a cikin dokar Nijar cewa in ana lakwal suka faɗo to su kasance kwanakai goma na hutu mu taimako da yi ma ƙasar mu addu'a to a ce duk musulmin da ke da kai masu zuwa kiyamul laili ba su taba kawo wannan shawara ba sai wannan lokacin aka same ta kuma ka ki godewa anya ka adalci i'dilu huwa aqrabu littaqwa mai kamata ku tsaya abin da makaranta da Allah mu da shi kuskuren da muka yi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi